بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت مصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى, وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi
sha ɗaya da watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da takwas da watan Fabrairu wata na biyu a lisanin kalandar turawa miladiyar haihuwar annabi isa danna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa na wannan wata na ramadana a wanda masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta ce mai tau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda wannan shi ne darasi na sha ɗaya a jerin darussan tafsirin ramadanin wannan shekara kuma shi ne darasi na sha ɗaya kuma na ƙarshe a cikin suratu muhammad insha Allah wanda a jiya mun kwana a aya ta talatin da uku aya ta talatin da uku a cikin wannan surar mai tarin alkhairi da albarka fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum yau za mu dora daga aya ta 34 idan Allah ya kaddara arama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum Allah yace innal ladina kafaru lalle wa'inda suka kafurce game da samuwar Allah subhanahu wata'ala ko suka kafurce suka kiyarda cewa Allah shine ubangijin gaskiya baya da abokin tarayya cikin abubuwan da ya kamata a yi masa wasaddu an sabilillah suka katange mutane game da bin Allah subhanahu wata'ala ko su ana su shiga musulunci ko kuma a'a musulmai ne amma kuma suke kokarin fitar da su daga cikin musulunci Allah ya ce wa matu wa hum kuffar kuma suka mutu har mutuwa ta riske su suna wannan hali ba su tuwama Allah subhanahu wa ta'ala ba, to Allah ce falai ya fi Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba, bisa abinda suka aikata na mutuwa da kafirci, da kuma kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da katange mutane akan tafarkin Allah, to sun jawa kansu abinda Allah ba zai gafarta musu ba. haka Allah subhanahu wa ta'ala zai musu azaba ukuba mai girma bisa dalilin kafircinsu kuma Allah subhanahu wata'ala zai kumyatar da su ranar tashin alkiyama gaban al'umma ta duniya baki daya karkashin wannan ayar al-Imam Mustafa al-Adawi alayhi rahmatullahi ta'ala ya tattauna wata mas'ala mai matukar muhimmanci shine cewa shin da Allah ce falai yaghfirallahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba akwai laifin da daman idan mutun yawa Allah Allah ba zai yafe masa ba bayan kuma Allah subhanahu wata'ala ya nemi cewa mutum ya tuba Allah zai gafarta masa har Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa inni laghaffarun liman taba da ire-iren ayoyi suke da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun to ayar qur'ani da dama suna da cewa in ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta maka to kuma ga wata ayar ta ce falai yaghfirallahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba ce ba shakka malamai sun tattauna cewa idan mutum ya tuba yawa Allah laifi ya tuba mutuwa ta riske sa bayan tuba Allah yana yafe masa amma akwai laifi guda uku da Allah bai gafarta wa dan annabi Adam laifi guda uku Allah baya gafarta wa mutum shi in ya mutu shi ma yana aikata bai tuba ba mu gane duk abin da mutum ya yi wa Allah tsakaninsa da Allah ya tuba to Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta masa amma idan mutum ya yi sakaci bisa aikata wannan sabon Allah har mutuwa ta zo bai tuba ba to ba shakka Allah ba zai gafarta masa ba laifin fari shine ashirku har Allah da wani yi wa Allah kishiya cikin al'amari duk wanda ya shirka wa Allah ya yi wa Allah kishiya ko ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ko ya yi abin da ba wanda ake ba shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to ba shakka wannan ya yi shirka wa Allah kuma Allah bai gafarta masa duk da masu ce ita wannan shirka kala biyu ce ita a shirku nau'ani akwai a shirkul akbar kuma akwai a shirkul asghar to bittifaqin ulama a shirkul akbar in mutum ya mutu Allah bai gafarta masa alƙur'ani Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka wa ayyan ayyarfi an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi tabbas Allah subhanahu wataala baya gafara da duk wanda ya hada shi da wani duk wanda ya mutu yana shirka bai to ba Allah ya ce ba zai gafarta masa ba sai dai wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau yana gafarta laifin da bai kai shirka ba shi ma ba ba kowa ba ake gafarta ma wanda Allah ya ga dama yake gafarta ma haka amma idan Allah ce innahu may yushrik billahi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
ومأواه النار وما للظالمين وما للظالمين من أنصار Allah ya ce innahu mai yushrik billah lalle duk wanda ya hada Allah da wani abin bauta a duniya to faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas hakikan Allah ya haranta masa shiga aljanna ba shi ba shiga aljanna har abada to idan mutum bai shiga aljanna ba ina za shi sai Allah ce wa ma'awahu an-nar makomarsa a gobe alkiyama wutar jahannama Allah ya tsare mu wa ma lizalimin min ansar mushirikai ba su da masu agaza musu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan ayoyin inji malamai suna tabbatar da cewa duk wanda ya mutu yana shirka wa Allah Allah ba zai gafarta masa ba al-imam muslim alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa ya fitar da hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya haɗu da Allah mutuwa ta zo masa ya bar duniya bai taɓa shirka wa Allah ba ko ya yi ya tuba to da halal jannata zai shiga aljanna duk wanda ya mutu bai shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to zai shiga aljanna da ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kuma wa mallaqiyahu duk wanda ya haɗu da Allah a gobe alkiyama yushriku bihi shay'an ya hada Allah da wani yana bin malaman tibba da bokaye ana masa 'yan lawuna da 'yan karahuna da abubuwan da ake na tsabi da sauransu da kuma ya sarrafa wani abu wanda ba a makowa shi sai Allah to annabin Allah yake cewa da khalan nar ya shiga wuta Allah ya tsare mu kaga wannan dalili ne karar cewa duk wanda ya mutu yana shirka wa Allah subhanahu wataala Allah ba zai gafarta masa ba to sai shirka ta bi shi da ashirkul asghar to malai suka tattauna akai shin ashirkul asghar in mutun ya mutu yana yi me shirkul asghar irin riya kai aiki dan ka nuna wa wasu to wannan yana sanya Allah ba zai gafarta mutu ba idan yayi sa mutum ne yazo yayi saraka ya ciyar dan a cika ai wani yana yi ya hisuwa ne a mutum ne yake karanta Qur'ani a dan a ce wani akwai sauti Allah ya tsare mu da irin wannan musibar mutum ne yake aikin alkhairi sai a ce dan da a ce wani yana yi to wannan laifin shirka ce dan annabi yake cewa iyyakum shirkul asghar ka shedin ku da shirka karama suka ce wa manzon Allah wa mashirkul asghar ya rasulullah me ake cewa shirka karama yace arriya wata ce nuna aikinka yi aiki dan ayaba ka Allah ya tsare mu da wannan musibar to ba suka ce yin shirka irin wannan karama wai in mutun ya mutu yana yi bai tuba ba Allah zai gafarta masa ko Allah ba zai gafarta masa ba sun ƙara wa juna karatu wannan daga cikin maganganun masu ce magana ta farin annahu tahta al-mashi'a cewa yana karkashin ganin damun Allah ba za a ce ba Allah zai gafarta masa ba za a ce ba Allah ba zai gafarta masa ba wannan shiga maganar sai an je gaban Allah kaudi ne da kankan ba ka shiga cikin wannan zance ka bar sa tsakaninsa da Allah in an je kiyama in Allah ya ga dama ya gafarta su dama aiki gafara aikin Allah ce ko idan kuma ya ga dama sai masa azaba saboda ya cancanci wannan azabar amma ba shakka wancan mushrikin na fari mai shirka babba ko tantama babu kai idan kai tantamar kafirci kai ma ka kafirta mu'a idan mutane sunna wal jama'a tantama akan kafircin mushriki kafirci ne tantama akan kafircin mushriki kafirci ne suka ce to don haka in dai shirka karama ce to tahtal mashi'ati yana ƙarƙashin ganin damar Allah yadda Allah ya ga dama zai yi da shi in ya gafarta masa ta wannan tsakanin sa ne da Allah in kuma ya masa azabar daman ya cancanci azaba daga Allah subhanahu wataala zance da bi na mala suka ce annahu tahtal wa'idi su a iya fahimtar su a iya hangen su da tinare su da ijtihadin su tunda annabi ya ce ashirkul asghar shirka ya kira ta da shirka kuma Allah ce la yaghfiru an yushraka bihi to shi ma ya shiga cikin wannan azabar Allah ba zai gafarta masa ba iya abin da bar suka tsaya akai abin da shekul islam da sauran malaman akida suka tafi akai shine cewa tahtal mashi'ati yana karkashin yana karkashin a ganin damar Allah subhanahu wataala wanda mu barta a hakan to sai laifi na bi wanda in mutun ya mutu Allah bai gafarta wa mutum laifin da in ka mutu akai babu gafara tsakaninka da Allah shine hukukun nas haƙin mutane mutum ya zaɓe ci haƙƙin mutane ko ka ci bashin mutane ka kibiya ko ka ci dukiyar mutane ta hanyar ɓanna ko kuma ka wa mutane wani abu na zalunci hatta ka biyo da mota ka watsa mutum ruwa da gangan da gangan ya ce Allah ya isa to haƙƙin shi ne ka ci sa ko kuma Allah ya tsora ka shugabanci a kansa ka kase masa abin da ya kamata ka yi ka nana masa azaba ya ci bonansa ya ce Allah ya isa to wani duka haƙƙinsa ne ko kuma kawai ka saida mutum kare da takardu guda biyu ya sai kuma ka saida ma wani shi ma wannan wata musiba ce haƙi ne na mutane ko kuma ka ci dukiyar mutane ba bisa haƙi ba ka tare mutum ka kwace dukiyarsa fashi da makami kenan ko duk wani abu da ya shahi haƙin mutane to wannan abun in ka mutu Allah ba zai yafe maka ba bittifaqan saboda hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ma'aikin Allah yake cewa man kanat indahu mazlamatan li akhihi duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa falyatahallalhu bainaha minha to yayi kokari ya sauke wannan abu duk wanda ya san yayi zalunci inji annabin Allah to yayi kokari ya je ko ya mai da zaluncin da yayi ko kuma ya nemi afuwar wanda ya zalunta jama'a mun baita ko ka je ka mayar da abun da ka ci nasa na haƙƙinsa ko kuma a'a ka nemi shi yafe maka sai ce fa'innahu laisa tsamma dinarun wala dirham ya ce kun ga a can a ina kenan alkiyama annabin Allah ce babu dirhami kuma babu dinari babu mai dala balantana dolar ko kuma ero babu ko dala a kiyama sai ce fa'in min qabli an yu'khad min qabli an yu'khad li akhihi min hasanatihi فإنه إن لم يكن, إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات, من سيئات أخيه فطرحت عليه يتبتن غبان أضواء الكيامة دون كذلك bai yafe baka ba ko ba kamar da zalincin da kai masa ba to idan aka ji alkiyama za a ɗauki ladarka aikinka na alkhairi da kai a duniya da sallarka da azuminka da duk wani abu da kai na alkhairi wanda kuma Allah ya karba ya baka lada karban ba da gaske Allah yake karba kuma Allah ya karba maka kuma aka baka lada to kuma sai a je kiyama saboda ka zalunce sa sai a dauko wannan ladar a dora masa jama'a kun fahimta sai a dauko ladar aikin ka na alkhairi shi ba bai koyi mana alkhairi amma saboda ka zalunce sa sai a dauko wannan ladar a danka masa kuma a shikenan an an raba muku an raba shari'a tsakaninka da shi a wani hadisi da daban ma'aikin Allah yake cewa a ta duhu na manil muflis shin kusan waye al-muflis suka ce ya annabin Allah al-muflis talaka marar arziki shine wanda bai da ko dala bai da bai aje ba bai ba wani ajiya ba la dinara lahu wala mata bai da ko dala kuma bai da kaya babu kaddara babu kudi eh ba kaddara bai da kudi shine muflis sai ma'aikin Allah yake cewa almuflisu min ummati wanda ake cewa almuflisu a al'ummata mai ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin shine wanda zai zo a inin alkiyama gashi da sallah yayi sallah farilla hadda nafila yayi zakka hadda nafila yayi yayi azumi hadda nafila amma wa yati qarsha sama hada sai a zo kiyamin ya zagi wannan kawai ba gaira ba dalili ka zagi mutum bai ci bai sha ba bai maka komai ba wani haƙƙi a kai na ka faɗa a kansa kuma sai ka faɗa wa ƙazafa haza ya ma wancan ƙazafi wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka dama haza ya zubda jinin wannan wa daraba haza ya bugi wannan fa yu'ta min hasanatihi sai a zo kiyama sai duk su kawo ƙara gaban Allah subhanahu wataala wancan yace ya Allah ni zagi nayi bai masa komai ba wannan yace ya hagarare ni wannan yace yayi kaza wannan yace ya min kaza kowa ya faɗi abin da ya masa sai Allah ya doko tuna babu kodara ko to sai a dauko ladar sallarsa ta nafila sai a ce to ina wanda aka zaga sai ce ya Allah gani sai Allah to muje mu an biya kai su an karraba kisin babu ba ba ka redin bin da mutacin al'amari sai wani ya ce Allah ni kuma ai kaza na ya ci bebe ba sai Allah ce to ga ladar sa kaza sai a doka a basa haka za a ta yi sai ladar ta kare gaba daya sai wani can ya keto ya ce ya Allah ni ma duniya ya yi min kaza ya yi kaza ya yi kaza sai Allah ya ce to kaga ai bai da lada kuma yanzu da za a biyan ka sai ce ma Allah to ai nayi kaza duniya nayi zina nayi kaza nayi kaza ina da zunubi a roki zunubi gurgudan Allah da ya kamata a bani sai a yi ayi a masanya sai a jinga masa haka kuma Allah zai dauko wannan zunubin da baka yi ba da mutum bai yi ba sai a dauko a dora ba wance ne ya da yi zalunci a duniya kuma sai a tura shi jahannama shi yasa wallahi ka shaida mu da zalunci ka raba kanka da duk abin da za a ce Allah ya isa kuma duk wanda ka san ka zalunta ko ka roki Allah ka roke sai gafarta maka in kuma kuɗi ne ko wani abu mai da masa kayansa shikenan kawai inna Allah ya amuru kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha wanda ka san duk ka zalunta to saboda kar a je kiyama ka tai da haƙƙin wani kada ta yi kiyama a ce ga wani yana zo gaban Allah da haka yana neman haƙƙinsa gaban ka ai gaban Allah wallahi la duka za a dauko a basu in babu lada kuma sulubi ne Allah ya tsare mu to kaga wannan shi ma laifin Allah bai gafarta wa haƙƙin mutane abu na uku shine alqatal zub da jini duk wanda ya kashe musulmi ko da gangan to ba yadda za a yi Allah ya gafarta ba sai ji malamai zub da jini musiba ce a suka ce zub da jini saboda yana da alaka da haƙƙin mutum guda uku na farin haƙƙin Allah shi Allah shi ya halicci halittar sai kuma ya kashe wannan haƙƙin to Allah na da haƙƙi akan wannan halittar saboda Allah ya halicce su ne dan ya bota masa kai kuma ka zo ka raba shi da wutar Allah subhanahu wataala kaga akwai kisa tsakaninka da wa da Allah abu na biyu haƙul wali walwaris akwai majibincin al'amarsa da masu gadansa dangensa da masu dangensa da uwa suna da haƙƙi na ɗan'uwansu ne sai kuma haƙƙi na kushi ne haƙul maƙatul haƙƙin wanda aka shi to wanzu da ce idan mutum ya yi kisa to haƙƙin Allah yana gushewa ne ta hanyar ne tuba in mutum ya tuba Allah yana da yaƙi masa in mutum ya yi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana gafarta masa da ka kashe katu inda mutum ya bari ya saduda in mutum ya saduda to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa suka ce dalili saboda hadisin mutumin da yazo ya kashe mutum 100 ba daya yazo ya tambaya abu nubul Isra'il yace a nuna masa wanda yafi kowa karatu aka nuna masa abid mai bautar Allah ma ba ilimi sai masa fataro cewa ai Allah ba zai gafarta masa saboda kashe laifi ba karamin al'amari bane sai take da shi da dari bayan wani lokaci ya jira bukatar ya tuba kuma Allah ya sanya ya tuba ta hannun bawan Allah da ya karatu ta masa ai in ka tuba Allah na gafarta maka ya tuba sannan kuma ya tafi karshe da ya shiga aljanna Allah ya gafarta masa suka ce to haƙƙin Allah in ka tuba Allah yana yaki maka to amma haƙƙin waris su magada da ƴan uwa to haƙƙin su shi kuma abu guda uku ne an ba su zabi na farin ko kisasi me kisasi shine kada ka kashe dan wasu a kashe ka kawai shikenan in suka ce a'a su ba son komi yadda ka kashe musu dan uwa a kashe ka to sabke wannan haƙi shine ai wannan abun ai kisasi eh sai ta inda mota kashe sai a bada mota kuma a buge ka kai ma inda bindiga ne a halbe ka yadda kai haka za a yi maka shine kisasi ko kuma a'a su yahe maka ba tare da muqabil ba tare da ka bi wani abu ba sai ka je ka kafara ta azumi 60 ko kun bayyana ko kuma a'a su yafe maka amma tare da mi tare da diya zaka biya kafa zaka biya diya shine ka biya diyar raƙumi guda ɗaya shi to giyar diyar raƙumi ɗari kuma kaddara a ce dur raƙumi jika ɗari bakwai yake misali to kaga zaka hidda jika ɗari bakwai bakwai so ɗari miliyan saba'in kenan miliyan saba'in to wannan su ne diyar musulmin da ka kashe to daga nan kuma wannan haƙƙin ya sauka in aka ba su wannan kuɗin to an yi an ƙare to haƙƙi wanda yake na ƙarshe kuma shi da haƙƙi wanda aka shi to shi wanda ka kashe fa to in aka je kiyama wallahi sai Allah ya tada kai muku hisabi da shi hadisi ya tabbata da al-Imam an-Nasa'i Allah ya kara masa rahma hadisin Jundub dan Junada yace yajul maqtul bi qatilihi wanda aka kashe zai zo a ranar tashin kiyama da wanda ya kashe sa ya ciyo kwala sai ya zo da shi gaban Allah yace ya Allah sal hadha fi ma qatalani ka tambaye wannan Allah me yasa ya kashe ka tambaye sa me yasa ya kashe ni to duk da an biye wancan suka ce a'a in dai har an biye diya kuma aka aka rimi Allah gafara to Allah subhanahu wataala gafara yana gafartawa yana gafartawa duk da wasu malamai sun tsaura suka ce ina wannan kaskin fa na kashe rai shine farkon abin da Allah zai fara hisabi akai awwalu ma yuqda bainan nas fi dima'i inji annabi Muhammad farkon abin da Allah zai fara yin hisabi a doko a tattauna a hawar hidda haƙƙin kowa shine zubda jini da in mutum ya kashe rai bai da gyara gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu da zub da jini Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle wal sun kafirce wa Allah suka suka katange mutane game da bin Allah ko suka hana mutane akan bin addinin gaskiya yana cikin saddun nasu an sabilillah tallata bid'a a duniya ya zama to ka doki hankalin mutane wajen yaya da abin da yake misali ga abin da annabi ya zo da shi sai ga abin da wani shehu ya zo da shi sai ka aje na annabin ka ba su na shehi ka katangar da su da kamar bin Allah subhanahu wataala ga wurin da manzon Allah ya ce in aka yi da sallah ayi sai ka ce a'a ayi kaza da kaza da kaza wannan ya shiga cikin saddun nasi an sabilillahi ya shiga cikin saddun nasi an sabil shi sa duk wanda zai karantar da al'umma addini ko in ya karantar da su ba akan manhajin da annabi ya dora su ba akai da rantsa muku da Allah duk girman rawani sai ya ce sai Allah ya tube sa ko bai Allah zai yi dan me zaka dora mutane akan abin da manzo Allah ya zo da shi ba shi yasa malamai sun fi kowa zama cikin hadari a duniya malamai sun fi kowa hadari a duniya kace Allah ya ce ba Allah bai faɗa ba kace manzon Allah ya ce bai faɗa ko kuma ka dora mutane akan abin da ba shari'a ba suka je suka aikata to su tsakanin su da Allah Allah zai yafe musu amma kai sai ka tambaye sai sai ka amshi amsa sai ka amshi tambaya gaban Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta muna Allah ce falai yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba sai Allah ya ce fala tahinu fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum Allah ya ce fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum Allah ce fala tahinu kada ku raunana kada ku yi rauni ku masu imani akan yakar kafirai kada ku sa raganci game da yakar kafirai wa tad'u ila salmi har ku zo kuna neman aje makamai kuna neman sulhu tsakaninku da arnawa wacan ku gane cewa ba sha'anin aqida mafi girman al'amari ne a duniya idan mutum yana musun samuwar Allah subhanahu wa ta'ala musulunci ya ba da damar a kashe sa kawai malam Allah ce kada ku nemi sulhu sasanci tsakaninku da arnawa ku aje mukamai a zo a ce a zauna lafiya ibadan ya za a yi a zauna lafiya ana cewa Allah na da kishiya ya za a yi a zauna lafiya a duniya a ce Allah na da danda ya za a yi ana zauna lafiya a ce Yesu dan Allah ne kaga wannan ayar ko ta shafi malamar suke farfagandin a zo a yi haɗa kai tsakanin musulunci da kiristanci bai yiwa wannan ɗabi'a ta arnanci ce ba fa zai yi ba a yi haɗa kai tsakanin musulmi da kirista ba ta yaushe mutum da ke cewa yesu ɗan allah ne yanzu kai kayi da ka haɗa alaƙa da wanda ya ce yesu ɗan allah ne kuma wannan ka a yaudare mu wata wata kuroje ce da amerikawa suka ɗauko suka zubo kuɗi a ƙasar nan akan ayi farfagandi cewa a zauna lafiya tsakanin musulmi da kirista wannan ya kamata a gyara shi duk malamin da yi wannan da'awar to wallahi ya san abin da Allah zai ce wa Allah Allah ce fala tahinu wa tad'u ila salbi kar ku aje makamman yaki ku yi raganci ku kasa karanta da mutane aqidar tauhidi ku kasa fayyace wa mutane waye Allah kuma ku dawo kuna cewa aje makamai a zo a zauna a yi zaman lafiya ta yaushe za a yi zaman lafiya na cewa Allah Allah na da danda abinda Allah ce takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada sama tana kusa ta tsage ƙasa ta kusa tana kusa ta rokace saboda an ce Allah na da kishi na da danda kuma ka ce wai wannan shi za a zo ku zauna wai har a bada dama wai kirista yayi addu'a musulmi ya addu'a wannan akwai renin hankali cikin al'amari yaushe za a zo kai musulmi ka zo kai kana da yaƙini akan abin da kake gaskiya ne abin da yake kuma ƙarya ne kuma ka ba shi damar wa zai roƙa ki yanzu sai a roƙi wani wanda ba Allah kuma kana nan zaune kuma hankali ka kwance har da ɗauko cikin tele ana gwada cikin tele a gwada ku ga kuna yan iska eh wannan iskanci ne mana wannan iskanci ne Allah ya tsare mu to Allah ya ce wa antumul a'launa alhali kuma ku ne a sama kalmar wa antumul a'laun malamai sun fasara da tafsiri guda biyu tafsirin farko suka ce wa antumul a'laun ananihim ku ne masu cin nasara ku ne wanda suke a sama kun fi karfin kafirai saboda Allah yana tare da ku kuna cikin gudunmuwa ta Allah subhanahu wataala kuma duk abin da ake da bukata kun samu dan Allah ya ce musu wa'idu lakum lahum mastata'tum min quwwa duk wani shiri da kamata ayi kun yi zaka ku ne a sama ku ke da galaba zakirabi wa antumul a'launa inda Allah azza wa jalla ku ne a sama a wajen Allah subhanahu wataala ku ne mutanen da Allah yake ji ɗan gatan Allah subhanahu wataala al-Imam Shanqiti alaihi rahmatullahi ta'ala ƙarƙashin wannan ayar yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun yace ba shakka Allah subhanahu wataala yana hana yana hana musulmi kuma hanin Allah in ka aikata to ka aikata haramun in ka aikata haramun to Allah ya hana musulmai watan yin rauni da kuma gajiya da karantar da mutane tauhidi da kuma tashi a zarar takobi a yaƙi kafirai in aka tafi kuma kuma kada ku nemi sulhu tsakaninku da kafirai kada a nemi sulhu sulhu dai ne ko su musulunta su yarda Allah shi kadai ne abun bauta ko kuma ku gama da su ko kuma su su gama da ku shiga aljanna ko kuma ku gama da su ku samu ganima da kuma lada a wajen Allah amma a ce a aje makamai a zauna a yi sulhu a dawo huri guda ana shan shayi ana hira Allah cika kun wannan in kuma kuka yi to kuma kun yar walwale alƙawar da ke tsakanin ku da wa da Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa antumul a'laun ay wal halu annakum al'alaun al-aqharun wal aghlabuna li a'daikum ku ke da nasara da cin nasara akan makiya saboda Allah ya yi muku alkawalin nasara Allah ya ce zai ce make ku to tunda haka ne to kada ku yarda ku aje makamai kada ku yarda kuma ku raunana sai ke cewa kuma kuna fata a wajen Allah abinda su ba sa da bukata akwai kuna jiran lada kuna jiran taimakon Allah Allah ya yi alkawalin zai taimake kuma ya taimake ku yanzu ka libi irin yakin da aka je yakin yakin badar Allah mala'iku ya ya turo mala'iku aka turo aka yi yakin da su mala'iku ga su cikin raunna saƙon da ce sauke cewa ya ce wallahi muna gane muna gane kisan mala'ika duk wanda mala'ika kashe ya kashe sa a yakin muna gane wannan mala'ika da ya kashe sa ba ɗaya yake da kisan mutum ba kaga Allah ya taimake su da mala'iku suka aka yi yakin ghazwatul ahzab iska Allah ya turo aka tarwata kafirai to kuma kenan ka kune a sama sai muka dalili cike cewa Allah yana cewa wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun kada ku rabu kana ku yi rauni wajen yakar kafirai idan kuna jin zafi to su ma suna jin zafi yadda kuke jin kuke kuke ganin kamar akwai wahala akwai tsanani to su ma suna fama da wannan abun sai dai karshe wa tarjuna ne min Allah ma la yarjun kuna fata a wajen Allah subhanahu wataala akan abin da su ba sa fata shine kuna fatan nasara da wajen Allah kuna fatan aljanna saboda duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu a wajen yaki kafin jininsa na farko ya zurga a ƙasa an gwada masa matsayinsa cikin aljanna to kuma mutum yake da wanda ba aljanna dan Allah akwai abin da kake na da aljanna duniya mai kake so yanzu nan cikinmu na tabbatar da duk wanda aka ba garantin yau yau kin nan da dare in ka fito zaka ji aljanna wallahi ba zai tsaya ba wanda zai tsaya duk ba wanda me zaka da tsaya ne ba yau wadun nan wahala take ciki bancin tashi yana da ban wuya mutum ya kwana kwana shi ba ce ba ba ga bane yana da wuya kai kwana uku jerar juna kwana kwana shi ba ce ba ko ka fito ba ba za ka da rai ba kana fito da are ta sai gilma maka kai ka taba cin rai kai kadai kana tashi gida ka ce musu ta maka abin da ranka zai dace ranka zai abin da zai bata maka da rai a wajen aiki za a bata maka to aljanna ba ba wanda zai bata maka bal ma hidima ake maka Allah ya dace da mu mala suka ce to game da wannan ayi da Allah ya ce fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lamun suka ce wai wannan ayar tana yake kuma an shafe ta to sun yi sabani game da hukuncin wannan ayar akan zance guda uku santan farin suka ce innaha nasikhatul liqawlihi wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim suka ce wannan ayar falatahinu wa tad'u ila salmi ta shafe waccan ayar da Allah ce wa in janahu lis-salmi in suka nemi sasanci cewa a zuwa aje makami a daina yakan juna a yi yarjejeniya Allah ce fajna lahata ku aje ku yarda da wannan yarjejeniyar wa tawakkal ala Allah kuma ku dogara da Allah Allah zai kaje muku komai innahu huwas samiul alim duk abin da za a fata fada a tattauna Allah yana ji sannan kuma Allah masani ne ko suka ce a'a wannan ayar ne ta falatahin wa tad'u ila salmi ita ce aka shahe ita wannan ayar da muka karanta wa in janahu lis-salmi ita ta shafe ta ku suka ce a'a zancen gaskiya wannan ayar muhkama ce ana aiki da ita kuma wannan shine zance mafi inganci cewa ana aiki da wannan ayar babu sasanci tsakanin wanda yake arne kirista a kirista kaga mu a gidan kirista fa arne ne eh kirista arne ne saboda bai halitta kirista ya mutu a dogo sa akai sa makabatar musulmi haramun ne haramun ne kuma yanzu ban san miye dalili ba malam mu dai musulmai da lalacewar ta kai mutane suna ba kiristoci aminci mutane na yarda da kirista alhali Allah ya ce la yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum alfasiqun la yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimma ko an ke ganin ba komai ba da gare su wallahi wani abu ne ta yaushe mutum zai daki ɗansa ɗansa faɗansa na cikinsa ya kai inda wanda ke cewa yesu ɗan Allah ne shi yasa mu ke lalata kanmu da kanmu kuma wallahi na sha faɗa wata hudba da na cewa ban ga dalilin da zai sanya kiristanci yawa ba cikin garin nan ban ga dalili ba an yi lokacin da muna yara garin nan da duk girman garin ga coci guda ce ke da kwai to amma yanzu fa wallahi wata unguwar ma sai ka zo su kai suke cikin dajin an je an yi wata cocin aji so aka ma ita kuna ganin wukansu suka yi ma a'a iyanku ne ake ma wa'annan yara suke tasowa a hannunsu akwai aƙida ake da ake samu su nan da gaba ba fa yanzu ba nan da gaba sun dama sun tsara yau ai daman baturi na da wani abu da suka sata a musulunci shine al-ihtiyat suna reserve suna tsara al'amurra shi a tunaninsa bai so yin abu yanzu ya samu rizka yanzu a'a abu ne in yi yanzu shekara 100 na gaba yake so ya ga hasken al'amarin shekara 100 yake so ya ga hasken al'amarin ba kan wane yanzu da sha yanzu biya yanzu a'a su in suka tsara album to suna bi ne matakai matakai saboda sun san da cewa lokaci guda daya lokaci guda daya a raba mutane da musulunci abu ne mai wuya amma bari a ghazul fikri a yake guda tunani shi sai aka buɗe lakwalkin ne sai aka yaudare ku cewa wai akwai formation de quantité et de qualité wallahi ƙarya ce su masu kuɗin aikin kuke ba ku buɗe wani formation de quantité et de qualité kawai kuɗin ku na kawo shinkawa ne eh a ta na kawo shinkawa ne ba a iya yin lakwalin su a ba su yi ne to me yasa ba za a yi ba ai wata larura ce muke ciki wanda karatun boko a zamanin wasu wani abu ne wanda kusan daruri ko to a samun musulmai inda za su yi karatun ta gasken ba ni ba ga dalili ba yarda da aminci da kirista ba ga ga dalili ba taimaka ma kiristanci ne kana walwal musulcinka wanda kuma in ka yarda wannan aqidar kai ma zaka kama layi zuwa kafirci Allah ya kare mu sai Allah ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku ai bi nasrihi wa ta'ayyidihi taimakon Allah yana tare da ku Allah yayi alƙawarin taimaka wa musulmai duk duniya ba wanda Allah yayi ma alƙawarin taimako kamar musulmi in kana musulmi nagartace to kana cikin taimakon Allah kai ka da ku jama'a ne Allah zai taimake ka wallahi in dai ka zan nagari in ka zan nagari wallahi Allah zai taimake ka mutane da dama Allah ya taimaka a rayuwa bukatar dai ka zan nagari kuma wata ayyidihi da karbawar Allah Allah zai karfafe ka ya sa maka haske cikin al'amarin da kake yi wannan bushara ce in ji malamai wa musulmai mai girma cewa za su yi nasara muke da nasara ahlus sunna shi yasa a dage a takarantar da tauhidi da aqida mutane su san Allah kada a ji tsoron duk abin ba abin da za a yi wallahi ba abin da za a yi matsalar rishin yin shi ne matsala amma in aka yi kuma allah ya dibi zuciya daga sake ko walla allah na kawo agaci duk al'ummar ta koma ta miƙa wa allah al'amarinta da gaske yanzu ka nemi misali muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullahi ta'ala malamin aqida da ya taso kasar saudiya ya iske bokanci ya yawa a cikin gari Allah halace al'umma da tsafe tsafe ya shekaranta da tauhidi sai Allah ya taimake shi da wani al'amari mai girma shine sai Allah ya kama sa sarkin maka a gefe gare sa sai kuma sarkin ya ce masa duk abin da za a yi da da'awa kai ya ji tsoro duk inda za a ce ya ba da dama a yaɗa da'awan nan kawai shalaga saudiya kan aƙida ba su wasa farkon abin da ake fara nuna mutane ko shi da sun wayi allah to allah ya taimake mu allah ce wallahu ma'akum allah yana tare da ku sai ce walan yatirakum a'malakum allah ba zai rage ladar aikin ku ba ko ba za ku yi aiki ba allah yake biyan ku shi in kawa allah allah sai ya biya ka in kawa allah wallahi Allah sai ya biya ka in kaga Allah bai biya ka ko to ba kai yadda shi Allah yace kai bane amma muddin kai yadda Allah yace yayi zai biya ka hadda bonus hadda kari ma yanzu ka dibi danka ne fa zaka tarbiyantar a rayuwa yawa Allah yake kuma Allah ya baka lalata dalilin dan danka ai an biya ka hadda bonus ai an biya ka hadda bonus to Allah ce walan yatirakum a'malakum Allah bai rage ladar aikin ku shi da ma Allah bai gadi zalunci ba إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد الله باي zalunci laka daidai abun da ka aikata shi Allah zai baka ladarsa Allah ya ba mu ladar aikin muke yi sai Allah ce aya ta gaba innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم إن يسألكمها فيحزبكم تبخلوا ويخرج أموالكم Allah ya ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu sani dai ita rayuwar duniya gaba dayanta Allah ya ce la'ibun ne wa lahun wani wasa ce da kuma shagala rawa wasa ce gaba daya ai duk duniya gaba daya malar wasa ce ake yi yadda ka san wasar fina-finai ce ta hausa a zuwa ce wani dai matar wani kuma ƙarshe sai ɗan an ƙari aktin ta ta gidan sai ta gidan shi ko haka ne to haka duniya ta ki wallahi ana ƙarewa ko kowa watsewa za shi duka watsewa za a yi allah ce la'ibun ne wa lahabun wasa ce da kuma wargi ba ta tabbatuwa ba ta da garanti Allah ya tsare shi yasa Allah ya ce kada mu yarda duniya ta rude mu wallahi duniya nan kada ka yarda ta rude ka to ba sai ce idan Allahu da Allah ba suka rabu suka hadu a huri guda kalmar al-la'ibu da Allahu suka hadu a huri guda a Qur'ani to Allah al-la'ibu zai zama to fil abdani wasa ta jiki aje abu ka kwallo aje ayi karta ayi wace ce ayi wace ce ayi tseren motuna ayi tseren motoci ayi ta abin da ake yi wallahu kuma wasa ta zuciya wasa ta zuciya je zama to kawai irin ta san kudi ai wasa ce saboda abin da ka tara kamar daga sai yara in ana kanana ko za a zo a hadu wannan yazo wannan yazo sai ga ana dukar takardun shafala a ce su ne kudi wanda shi ne miji wance wanga shi ne gida kuma in bare in aka tashi da an kare daga duk an bubbuge wa'annan duk an bar su kowa ya kama gabanai duniyar kenan duk kudin da ka tara duk kudin da ka tara wallahi kana ganin su za ku rufu da su baka ga yara ba sai a gina gida yayi kyau malam a gina shi na laka yayi kyau wani rere yayi kyau lahiya dau ana kare shi da kai ne zai buge sai ya kama hanya ya tashi duniyar fa kenan kana ganin gidanka yanzu duk abin da ya sha na fenti haka za ka rabu kamar magada wala Allah kuma ne zo ya aure mata kai kwanta da cikin gidanka kai da wahala shi da morewa duniyar fa kenan da tara dukiyan da ƴaƴan gaba daya sai ka ta wahala kan danka ya zama to nagari sai ya kare sai ka kare gina sa kuma sai Allah ce bar duniyar kuma dole ka tafi wani zai mora kawai wallahi wani zai mora danka shikenan kawai a kare daga sarakun nan sai kuma matarsa sai kannanta shikenan kawai Allah ya ji kanka kai Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri da shugabanci da abin da ya shafi majalisa mazauni ne a zo a ci a ci ne a kawo a tashi a waje sai Allah ce wa in tu'minu idan kuka yi imani da Allah subhanahu wataala nagartaccen imani wa tattaqu kuka ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya ce ku yi kuka yi yace ku bari kuka bari yu'tikum ujurakum to Allah zai baku ladar aikin ku shi Allah in yace kai zai biyan ka ba Allah baka wa Allah aiki bai biya ka ba akwai alawus cikin duk abinda mutum zai yi Allah sai da fada masa lada ga lada in ka ciyar akwai lada in kai azumi akwai lada in kai sadaka akwai lada kai mutum ya doko abu ya kawo abinci ya kawo iyalinsa ta dafa ya ci sai an bashi lada mutum ya kwanta da matarsa ya ji daɗi kuma sai Allah ya bashi lada ka aihi dan ɗaka mai suna ka sai masa rago ka sai an baka lada duk abin da za ka yi ka gina masallaci Allah shi baka lada ka gina makaranta Allah shi baka lada a kula da sai ka mutu kuma tana ta tafiya wajenka irin wannan ta masallaci ko duk wanda ya zo ya sallah sai an baka ladarsa kaga aikin alkhairi ne to Allah ya ce yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku ladarku bukatar dai kawai kai imani da Allah kuma kai da Allah ya ci sai ce wala yas'alukum amwalakum Allah baya tambayar ku dukiyar ku Allah subhanahu wa ta'ala bai nemi ku ciye da dukiyarku gaba ɗaya ba bai neman ku ba da dukiyarku zakka gaba ɗaya mutum ya hitar da dukiyarsa duk abin da ya mallaka ya kyauta a'a Allah ce la taj'al yadaka maqlulatan ila unqika wa la tabsuqha kullal basat kada ka zaman to marewaci in an kace a bayar ka hana ka san akwai mutanen da suna bani mamaki wallahi kaga mutum gashi da kuɗi ya tara kamar su yi magana amma kuma ya tsacin to lushi son Allah ka tsaya cin tuntun tuke da kudinka mutum ya sai mota mai kyau ya hau ba zai iya ba ya sa tufafi tsararru ba zai iya ba dan takalmi na kirki na albarma ga shi dan hukuta yana yawo kamar dan bara kai wasu kudi wasu mutane wallahi sun ji kunya a duniya wallahi wallahi sun ji kunya malan kyawun kudi fa malan kamore su ina man ko kamora ne ko amoran maka to kamoran ya fi amoran maka aiko nan da ba ku labarin wani wani mai kudi da Allah ya bashi kudi bai ci bai ci wata ran ya zo sayan nama wajen mai nama sai aka fara da cinikin ɗan ƙafa ya ce albarka ya ce shi na ɗan ƙara sai ga wani mutum ya zo ya yi bakin sai mai naman ya bar alhajin ya je wajensa ce akwai rago ya ce ɓare ce a sa rago a but aka bude bayan mota aka sa rago nawa ne kudin ka gilga ya basa sai ya tame shi wancan wa ba ko da ya ce a ɗan garin yake ce kuma sabon mai kuɗi ne ba san shi ba shugaban mai kuɗi ne malam ya ce a ina alhaji wani ya ce Allah haka ai aminin mu ne dan uwa ne kaza ya ce ai bawa Allah bayan rasuwa shi ne wancan duroban shi ne da ya rasu ne mata shi ta aure duroba yanzu shi ne ake morewa ya ce ba ya ce ba mai dama diba sami rago bayan alhaji ya zo da rago gida ya ce ba yara su fitar da a hindu hajjiya ta ce alhaji ina kai walima ya ce wallahi da a ci min gware in ci ba kai na rayuwar kenan ko ka ci ne ko a ci maka eh sai ka bar ɗanka kawai ka tada kuɗi ka mutu ɗanka ya biyo da mota a ce ɗan ware ne shi kenan kawai kuma duk abin da ya na alkhairi shi za a bala da in ya tsiya kuma kai za a zuga matsiyar duk abin da kai na alkhairi shike da kai shike da lada kuma duk abin da ya natsiyar sai Allah ya zo ga maka jinabi Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce wala yasalukum amwalakum Allah baya rukun ku dukiyar ku ku fitar gaba ɗaya ku bayar a'a wani abu ne Allah ya ce ku bayar da shi saboda wata manufa ta a rage talauci a cikin al'umma ta a rage talauci a cikin al'umma sai Allah ya ce in yasalukum wa in yasalukum wa Allah ta in yas'alkumuha idan Allah subhanahu wataala ya tambaye ku nemi ya nemi ku fitar da duke ku gaba ɗaya a ce mutun ya riki duk abin da ya mallaka ya bayar to fa yuhkikum abin da yayi akai Allah ya lallashi akai to akwai matsala tabkhal za ku yi rewa saboda dan annabi adam game da kuɗi to akwai matsala Allah ce wa innahu li hubbil khairi la shadidin mutun game da son kuɗi Allah ce yana da tsananin bukatuwa shi sa na sha faɗa wani malami yake cewa mai hikima idan mutum ya ce maka ka cika son abu guda biyu to rena rene tsakanin ya rena ka ne idan ya ce wani ka cika son kuɗi to akwai wala tsakanin ka da shi don babu wanda bai son su e ba malam ba sarki ko ba shugaban kasa kowa yana son su idan ka ji mutum ya ce wani ka cika son mata iskanci ne tsakanin ka da shi ya rena ka ne ba wanda bai son mace ba ka bane ba wanda bai son mata Allah ya rufa mana asiri to shine Allah yake cewa in yas'alkumuha idan Allah ya tambaye ku ita dukiyar ku fitar ku bayar to fayuhkum tabkhalu abun zai zai zai muku yauni zai dan illata ku za a ji wani abu a zuciya kuma za ku je ku yi rewa to wanda kuma rewa musiba ce rewa musiba ce annabin Allah ya ce wa iyyakum washuh na hane ku kashe da ku da rewa fa inna shuha ahlaka man kana qablakum abinda ya halakar da mutanen baya annabin Allah ce rewa ce kakku zan marewata kada ka kuskura a ce wani marewaci ne kada ka kuskura a ce wani marewaci ne to sai Allah ce wa yukhrij adghanakum kuma Allah zai fitar da abin da ke cikin zukatanku na kyamar son ku ba da kudin ku shi yasa duk in kaga Allah ya kaji haji sai Allah ya fara kawo kudi saboda sun fi matsala eh yanzu kaga mutum malam zai iya rabuwa da baban shi da mamman shi da duk matarsa da diyansa ya je wata kasa ya zo na saboda samu kudi amma Allah ma ta jirwani zai bar kasar su ya bar komi wannan ya je nemo karatu dan ana samu amma ba su da yawa ka baka ga ake lodi mutane zuwa Libi ba me yake ta nema ba kudi bane ake zuwa kudi ne kaga mutum cikin an amman ba za su cikin mota an sa mutu wani kudinci tsaye saboda neman kudi a zage ta a ce mabuwa ya kakar ne kuma ka haƙura wallahi da yadda muke neman duniya haka muke neman lahira ko na rinta muku da Allah aljanna mu kalkalce wallahi kaga mutum tun da safe zai fito zai fito shago hatta ne yana shago neman duniya minti 30 awa ɗaya ya gagare shi zuwa makaranta Allah ya rufa mana asiri to Allah yake cewa wa yukhrij adghanakum wa subhanahu wa ta'ala zai fitar da abin da ke cikin zukatan ku na kiyama na ba ku son ku ba sai Allah ya ce ayata karshe ce in ji malamai ga kunan ku wa'annan Allah ta tudu auna da tunfiku fi sabilillahi ana kiran ku don ku ciyar a cikin hanyar Allah yi ma Allah aiki kasan idan aka ce aikin Allah to suna da yawa nan ana magana wajen jihadi ne a ba da dukiya a tafi a yi jihadi da ita ai wata rana an zuwa na neman sadaka ne kun Khalid dan Walid aka ce ai Khalid bai bayar masallaci a'a Khalid yana tara dukiyarsa ne don ya sai makamman yaki eh Khalid yana tara dukiya don ya sai makamman yaki to ana kiran ku don ku cire duke ku wajen aikin Allah subhanahu wataala ko a je wajen yaki ko a gina makaranta ko kuma a gina masallaci ko kuma a yi wani aiki dai na alkhairi gashi nan ba fa a sa cikin aljuhu ba kasan azaba ta tabbata da masu barin a taimaka ma addini suna canye kuɗin in kana neman bitsararrun al'umma cikin sharrin halitta a duniya a yanzu ba kamar masu tafiya da sunan addini su amsu kuma su sa cikin aljihunsu wannan sai sun fi bono banuwa a gaban Allah eh saboda matsalar fa guda biyu ce yanzu su matsalar keskin su ba tsakanin su da Allah ne tsakanin su shi duk wanda ya bayar duke sa ya bayar ne dan Allah ko to shi Allah ya kara masa amma kai da ka amso ka canye to in ka je gaban Allah sai ka tsaya yanzu shari'a tsakaninka da Allah ne kai ko a duniya aka ce mutum zai shari'a da prokirar a ce kai prokirar nake artin a justice a ce prokirar yayi konkoke kin ka a justice ya kake ci ai wallahi in akwai abin da ya wuce darin ko to sai ai maka shi ba haka bane to kuma a ce mutum da Allah walillahi al-mazlul a'la Allah ce tud'auna ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah dan ku ciyar a cikin hanyar Allah a cikin abin da ke da kai maslaha ta addini ta rayuwa sai Allah ce fa minkum man yabkhal ana samu cikin ku wanda in aka ce su bayar suna riwa ba su bayarwa ba su bayarwa in ka ce su fitar ba su bayarwa ka san akwai wani in aka ce abu ya bayar to gani yake a canye wa na akai kawai to ko an canyan da kai Allah baka ladan ka bayar dai kawa Allah aiki yasa Allah yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun nagarta ba ta samuwa sai ka ciyar da abin da kake da bukata wallahi sahabban annabi daga suka taimaka mu addinin Allah manzo Allah fa cewa ne a taimaka fa rijiya ce ka musulmi na wahala madina yace a samu a sai rijiya a samu rijiyar da rijiya ka za ta ce mai da ruwan mai basu dadi wanda duk ya sai za a bashi taken aljanna dare na yi Usman dan afa ya kasa da dare ake wannan maganar ko Usman ya kasa kwana Usman kasa kwana yace yanzu fa tana iya yiwa a tashi da sahi kakin a tashi wani ya sai ita wallahi cikin daren ya zai ba Usman ba Yahudin ya jibga masa kuɗi na hita hankali dole ya sai da rijiyar don samu aljannar akwai mutane da annabi ce a zo a taimaka wani da biyu ne gare shi wadda biyu da biyu ne duk kawo manzon Allah munafikai suna can suna maganganun koyewa da da biyu ne kawo Allah kuma ya karba masa kai da ikhlasi kawai an kare to Allah ya ce akwai masu rewa ba su su bayar wani in kaga in an zo wajen shi ne wanda kai ta murniya take je ya zamo ta tsohon shi kai sa kuma yanzu gobe zai ba da labari ai suwar su da kuma na taimako an ba su taimako da shi ka guda hawa malam in za ka ba Allah ka ba Allah bai kyawu malam in za ka yi ma Allah to kai wa Allah da gasken kawai sai ce wa man ya bakhal duk wanda ya rewa duk wanda ya rewa ya hana abun sa ko to mun ji ka hana in ji Allah ya ce fa inna ma yabkhalu an nafsi kanka ne ka warewa ka hana ka samu ladar da Allah yake bayarwa saboda Allah yana cewa idan ka bayar to kamar abinan ce kamar zangarniya masallar ne fi kuna muwalahu fi sabilillahi ka masali habbatin ambata sab'u sanabil fi kulli sanabil ko fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha to kai ne kai makan karewa kawa kan karewar lada gaban Allah sai Allah ce man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi a ƙarshen munafiqun Allah yake cewa min qabli an wafiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin shi yasa duk mai kudi in ya mutu ko sai yayi burin Allah ya dawo da shi duniya ya sadaka ya ƙara kuma ya ƙara kuma waƙiyawa saboda ladar da Allah yake tana dawo bayan su masu yin sadaka Allah ya ce man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani shi dai Allah mawadaci ne Allah ya wadata eh Allah mawadaci ne hadisi ya tabbata na annabi Muhammad cewa da dukkanin mutanen farko da na ƙarshe aljannar mutane za su taru a wuri guda kowa ya gaya wa Allah bukatarsa Allah ya biya mu kowa bukata har a ji duniya babu mai bukata a duniya taskar Allah ba ta rabuwa misali in za ka rage kawar mutum ya ɗoko allura ya sa cikin teku in ya zama ga tekun ta rage arzikin Allah ya rage kaga Allah ganiyu ne kenan ko shi yasa in za ka nema fafta ko inda Allah rizqa ka nema kawai a wajen Allah sai ya ce wa in ta tawallau idan kuka juya baya wa antumul fuqara ku talakawa ba mai ko da abin da kake da shi Allah ya ba aro ne ya baka eh wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum idan ka juya baya game da imani da Allah da kuma bin Allah to sai Allah ya sauya wasu al'umma waɗanda ba da ku ba sai Allah ya kama su yi ma Allah da gaske shi yasa aikin addini ko kada ka yarda ba a yi da kai kuma kaka ce a in ba da ni ba ai ba a yin komi wallahi ana yin komi babu ka yo annabi ma ya kawo addini ya tafi aka yi addini ba zan kai shi ne Allah ya turo da addinin kuma ya mutu aka ci gaba da addini kuma addinin bai tsaya ba sai kai dan ka janye ko addini ya tsaya shi sa da ayi da ayi babu ka gwara a dinga yi da kai wa in ta kana cewa ba ka yi sai Allah ya kawo masu yi kuma suka fi da kokari shi kenan sai ga abun yau mutum nawa ne suke addinin suka kiya suka bari suna taimakawa duke suka ce ba su bayarwa kuma sai Allah ya kawo suka fi su kokari mutum nawa suke wa suka jira sun bar wa'azi sai Allah ya kawo suka yi su kokari mutum nawa ne suke aiki ayyuka na alkhairi suka tsaya kuma sai Allah ya kawo suka fi su kokari dama in tawallaw yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya misanya ya kawo su wanda ba ku ba sun malaikunu amsalakum sannan kuma ba su zaman towa kamar ku to Allah ya dace da mu karshen karatun yau kenan ko kuma karshen suratul muhammad kenan gobe za mu tashi suratul fatih insha Allah abin da muka faɗa zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh